guda biyu su ne suka rike ma annabin Allah annabi Musa wannan ba su faɗi wannan abin ba amma waɗannan mutanen sai suka faɗa faɗin nasu ma sai ya zama hadda ana ma Allah kamar nau'i ta izini fa inna lan nadkhulaha abadan inna lan nadkhulaha abadan hatta yakhruju minha ba za mu fita ba sai waɗannan mutanen su shiga sun fito sai sun fito in sun fito sannan mu shiga ciki to in kun shiga me za ku shiga man gini ko me su za ku kira kaga wannan akwai nau'i ta soriya akwai nau'i ta izgili da annabin Allah da kuma manufan da shari'a ya nema don haka izgili ko da annabin Allah ko kuma abin da shari'a ya nema mummunan zunubi ne a musulunci fa in yakhruju minha fa inna dakhulu sannan anan min haythiyatul lugha idan muka kalli kalimatul lan lan da yawa mutanen da suke tafiya akan tufidul abadiyya har suna jingina ta daga wane imamu zajjarullahi zamakshari rahimahullah zarullahi zamakshari yana daga cikin abin da kuma malamai suka tabbatar bai tabbatar da cewa wannan lan tufidul abadiyya lan la ya'ni tufidul abadiyya domin menene قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى إذا muka koma سورة الأعراف za mu ga hatta na zuwa gabanta bi ma'ana tana korewa ne kore wanda yake nuni sai mustaqbal sai fil mustaqbal in zai iya yiwuwa idan hatta ya zo gayi nan shi ma nan abin da suka faɗa inna biha qauman jabbarina fa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha kenan lan la tufidu al-abadiyya idan law kanu yakhrujuna minha la nadkhula inda za ta fito za mu shiga kenan lan la tufidu al-abadiyya kamar yanda wasu daga cikin mu'tazilawa suka tafi dan su kora aqidan nan da Allah subhanahu wata'ala yayi maganar cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah ya ce akwai wasu kusa ku wanda za su ga ubangijin su za su zama masu haski za su ga ubangijin su sai suka kafe da cewa a'a gayi dan Allah yana cewa lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ai Musa ba za ka ganni ba bi ma'ana su a wajensu lan tarani da Allah ya ce tufidul abadiyya ba sai mu ce musu ya kuma ya ce lan nabaraha alayhi akidina hatta yarja ilayna Musa ai Musa raja'a kaga ashe lan a aqidan ahlus sunna wal jama'a la tufidul abadiyya ba ta nuni har abada kamar yadda su wasu daga cikin mu'tazilawa duk da an fi jingina shi daga jarullahi zamakshari amma bincike da bin kwakwaf ya nuna shi ma a turas nashi a littattafan shi bai rubuta wannan ba a kenan lan da kulaha abadan hatta ya kurju minha fa in ya kurju minha fa inna dakhilu inda mutanen garin sun fita fa inna dakhilu da mu kuma za mu shiga kenan wannan mutanen garin ba su gan su ba ba za su yadda da su ba lantana su fito kenan suna mishi kinaya akan ba za mu taɓa shiga garin ta wani janibi wannan kisan waɗannan mutanen wannan garin da yawa kisoshi ya kai ya dawo a kansu kuma wasu mutane da dama sun ƙaƙƙara abubuwa wajen girmansu an yi ifrati an wuce gona da iri irin kisoshin nan na isra'iliya da aka cika a cikin littafan tafsiri a ce ai mutum ɗaya ne ya zo aski ya gamsu ya damta guda goma sha biyun a hannun shi yana zuwa ya watsa su a gaban sarkinsu ya ce kaza duk waɗannan abubuwa ne wanda muhakkikun na daga cikin malaman tafsiri suka ce bai inganta ba don haka dai mutanen suna da girma girman su ya wuce mutanen annabi musa da shawararsu domin akwai wasu mutane da suke cewa ai akwai a cikinsu akwai wani ɗan anjikan annabi adamu ma a ciki shi tsawon shi ya kai zira'i dubu uku da ɗari uku da talatin da uku da mita uku jimin dubu uku da ɗari uku da talatin da uku ko da kuma har da mita uku sun ce wannan shi ko da aka yi ruwan tufana iyakan kwabri ya tsaya mishi bai wannan ba ce Allah ya za ku ce mana haka ba Qur'ani na gaya mana ga Qur'ani da ya gaya mana kila ya ardu bla'i ma ake wa ya asama wa li'i wa fi zalma wa qudiya al-amr gayi nan a sai da aka ce mar ruwa ta da kasa ta sama ta daka ta kasa ce wannan sannan amma kowa ya halaka ba sai sai wanda sai wanda imam annabin Allah nuhu yake dauke da su shi a ina kuka nemo shi Qur'ani ya manta da shi ne kaga maganar yana zai zai ci karo da ma'anar qur'ani sannan kun ce mana tsawon shi ya kai zura'i dubu uku har da ɗari uku da talatin da uku da ma mita uku Allah ko da wani mitar aka gwada uku to idan kun ce mana haka na ku za mu ɗauka ko ko wanda annabi Muhammad ya faɗa mana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi a Buhari da Muslim ma ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicci annabi Adam a tsawon zira'i 90 to magana ce zaman zira'i sittin zira'i sittin shi ne hankali zai fi gaskatawa shari'a kuma ya shi ya kar ya tabbatar da shi ko ko dubu uku da ɗari uku wa ya hau ya auna ko amma zira'i sittin ko ma'qul don manzon Allah ya faɗi wannan ina fata an bayyana shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha su ko malaman istoshi da wasu suna faɗin abin ne daga tatsuniya da tuntuntuni shi ko annabi Muhammad daga masdarul ilahi wahayi yake faɗi ina fata manta to dan haka annabi Adamu kan shi tsawon zira'i 60 ne bai kai ɗari ba ma ballantana wannan adadin ɗari uku da talatin da uku da mita uku ga kuma dubu uku yana zira'i dan haka bai inganta ba mutanen dai suna da girma suna da ƙarfi suna da jajircewa da naciya amma dai ba su ba yadda mutane suka dinga faɗin watan kisusi wannan masu malaman kisan yadda suka dinga faɗi ba haka alwami yake a wa ina lan nadkhula ha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha in sun fita kaga a shartiya fa inna dakhilun ga jawabu sharti mu kuma a lokacin za mu shiga kaga wannan kamar yadda muka faɗi na farko wannan maganar nasu yana nuni sukuriya irgili da maganar ko da ubangiji ne sannan a yana nuni kuma akan kinaya akan cewa ba za mu taɓa shiga inda kai musa kake so mu shiga Allah ku gyara mana majalisun ko sanatocin da annabi Musa ya zaɓo a matsayinsu na delegate na al'umma guda goma sun je sun bayyana abin da aka ce kan su bayyana amma guda biyu da yusha da kalib da suka ki bari sai da Allah ya wanzar da ambatansu da alkhairinsu saboda sun yi kan amana ashe ina wannan yana nuna mana amana babban alkhairi sai ta mu lura da kyau a kistoshin alqur'ani sai a faɗi mutumin kirki a ƙi faɗin sunansa me yasa saboda alkhairin shi aikin shi ake so a ambata a tabbatar ba sunansa ba yanzu waɗannan mutum biyu ba a faɗi sunansu ba sai aka ce mana qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhi wata mutum biyu daga cikin waɗancan delegate ɗin wanda suke jin tsoron ubangiji saboda kwararo musu da ni'imomi da ya yi kuma ya umurce su da abu sannan al'ummar nan su hukunce aiko da mummunan abu zai iya biyo wa baya kaga aikin su aka tabbatar aka share sunan su idan ka koma zaka ga waja'a rajulun min aqsal madinati ko kuma waja'a min aqsal madinati rajulun daya a cikin suratu yasin daya cikin suratul qasas duk waɗannan me yasa an ambaci sunan ne aka an ambaci aikin su ne sai aka kira su a nakira aka ki faɗin sunansu don a koya ma al'umma aiki na kwarai haka nan inda aka samu aiki na banza sai a tunurta mutum wanda ya aiki na banza sai a share sunan shi sai a wanzar da aiki na banzan don ku ji tsoro kada wanda ya ƙara irin wannan وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيكلا kaga wanda ke wannan mummunan aikin shari'a alqur'ani bai faɗi sunanta ba saboda suturta dan uwa mumini dan yayi yayi abin da yake saban Allah ne dan a koya mana irin wannan sai aka faɗi mummunan aikin ta dan a nuna mana mara kyau ne kada ku yi to haka shi ma alqur'ani yake anan kenan qur'ani na kira mu mu yawaita aiki kada mu damu da ambatan suna suna aikin kawai shi yasa qur'ani ke gaya mana qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah na gani annabi Muhammad na gani muminai ma za su gani za su yi shaidar ku wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun za a koma da mora wajen Allah ranar alkiyama Allah sai ya ba mu labarin dukkan abin da muka aikata ina fata mu bayyana kaga kenan duk inda ka samu kanka kai aikin alkhairi kakka damu a ce wani ne a'a ka yi kokari kai dai alkhairin ya tabbata a cikin al'umma alkhairin a dai aikata shi kakka damu da wai sai an jingina alkhairin gare ka la Allah da ya yi ka ya halicce ka ya aiko maka da annabi Muhammad ya sani ya shaida mala'iku sun shaida mutanen kwarai sun shaida kuma sai ya yi maka shaidan wannan aikin ranar tashin alkiyama ya kamata mu yi kokari mu zamo masu aiki ne ba masu san a sunan mu ba qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihima daga cikin waɗannan dalilin guda biyu sai wanda suka zamo suna da tsoron Allah suna jin tsoron Allah saboda irin ni'ima da ta goma shi da Allah ya yi musu ya tseratar da su daga fir'auna da azaban fir'auna da neman halakar wanda fir'auna yake so ya musu duka ya yi musu baiwa iri-iri ya tsaga ruwa su ne farkon al'umma wanda suka taka ruwa bai nitse da su ba suka tafiya a kan shi wannan ni'ima ce mai girma Allah ya yi sannan ya tseratar musu da 'ya'yansu wanda da fir'auna kullum kashewa yake yanka ba a same su sun tsira da wannan sannan kuma ya zo ya umarce su da abu su ce ba za su yi ba ala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim wadkhulu alaihim albab waɗannan mutanen guda biyu sai suka ce wasu su mutanen su ɓarayin su wadkhulu alaihim albab ku zo mu shiga wannan gari inda annabin Allah annabi Musa ya ce mu shiga mu je ni ma mutanen nan wa'azi mu tallata musu addinin Allah mu kira su zuwa ga Allah koyarwar addinin Allah wadkhulu alaihim albab فإذا دخلتموهم إذا فكوك شدا فإنكم غالبون ذاك زمكوني دلسرا ويو ما لما يتوك سيبيو وانا مغانا نيوشا ne da kalib su ne suka faɗi wannan magana saboda su encouraging na waɗannan mutanen su ba su ƙarfin gwiwar cewa in ba kun shiga akwai ikba cewa lallai lallai ku ne za ku yi nasara domin Allah ne ya ce ku je shi kuma in shi kuma menene in nasarar Allah yana tare da mu'minai ku kuma mummunai ne dan haka za ku yi nasara suka karfafa mutanen zai kuma yi wannan maganar fa'ila da fa'ila da falkun fa'ilakum galibun a wannan maganar shi kuma yana iya yiwa magana ce daga ubangiji subhanahu wata'ala tun da yan uwan ku sun ce ku shiga to in kun shiga ku sani lallai lallai nasara yana gare ku ne girman jiki da girman kowa ba shi ba ne wasu daga cikin malaman mufassiru suka ce waɗannan mutanen suna daga cikin raguwa na adawa mutanen annabi hu ta ga ko saboda girma sai da ya zama da su ba sa iya kwana a ɗaki su sai dai su fata dutse da hannu su shiga su kwana a ciki irama zatil imar التي لم يخلق في البلاد مثلها في البلاد suna zaune ne a wata birni wanda babu irinta Allah bai taba yin irinta ba saboda girma da ƙarfi kira idan annabi Hud ya zo yana musu wahayi yana ku ji tsoron Allah fawon ƙarfin Allah ba zai zo ya halaka ku suka ce a Hud kenan man ashaddu minna quwwa waye ya kai mu bawa kai ka ga mu kuwa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ba su gani ba ne allan da ya yi su ya fi su ƙarfi wa ya yi ka kai kai kanka a bakanu bi ayatina yashhadu to amma da muka tashi me muka yi ba arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhab al-khizi fil hayati ad-dunya wa la adhab al-akhirati akhza wa hum la yunsarun da muka tashi muka turo musu da iska mai ƙarfi yana ji da fawon nashi za ta kama shi ta raga-raga da shi ta jifa da shi alƙur'ani ya ce haka za ka gansu gari guda kawai za ka gansu ka annahun a ajazu na kalin hawiya kai ka ce ku tuttunan da bido ne da aka kare da ya aka watsar duk an halakar da su to amma maganan cewa ma raguwan adawa ne bai inganta ba domin qur'ani ya ce fa hal tara lahum min baqiya shin zaka iya ganin wani wanda ya kuta daga cikin adawa ya ya ragu ballantana ya wanzu to ya za a yi tuno ku ce mana adawa ne tsakanin adawa da annabi Musa shekaru dubbai don haka bai inganta ya zama raguwan adawa ba bal wasu mutane ne halittar Allah na daban amma ba adawa ba ne daga cikinsu ina fatan an fahimta dan alqur'ani ya ce fa hal tara lahum min baqiya da ya za a yi kaga wani taura ba taura daga cikinsu ina fatan an fahimta fa in yakhruju minha fa inna dakhulu qala dukhulu alaihim albab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun in kun shiga kuna da cin nasara wannan yana nuna mana mutane su shiga taitayin su har gwamnatoci duk gwamnati din zamanin shi da mutum zai yi da fawansa wallahi an yi wanda ya bi shi fir'aunu saboda mulki da ita gani yake Allah ya ba shi kun fa yakunu ne ma saboda me yana ganin rayuwar mutane kamar yana tafin hannunsa ne menene saboda tsaban fawa yana cewa alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti mulkin misra gaba daya duniyan wannan lokacin tana karkashin shi ne domin misran da ta hada da sham ta hada da sudan ta hada da wani yankin afirka gaba daya ba wai iyakan misra irin egypt da bane na yanzu ya sun girma wannan duk lokacin yana ganin babu wani ɗa da zai iya numfashi ya kai ya dawo ba sai yana ƙarƙashin kiwon shi yana ganin alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sannan yana ganin yana da zabaniyawa za mu zo maka da zabaniyawa ga dubayin da yake izgili da annabin Allah annabi Musa alam nurabbika fina walidan ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين duk irin wannan sannan da ya gaji in annabi Musa ya zo ya kira zuwa ga Allah ya ce ah wai ya wa ma rabbul alamin wai waye rabbul alamin nan gaba ba ni ba a zaton shi da tsagawa ya tsagawa fa me yace ba alimtu lakum min ilahin ghairi ban sanar da ku wani Allah ba in ba ni ba duk wannan Allah yana masa talala amma inda ya fara kaiwa ya kai kan shi ya sassaɓo ya ce wa ana rabbukumul a'la kai ba wai wancan ilahun ilahun ilahu duk wanda ma ya halicci ilahun gaba daya ni ne shi to daga nan ko fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula yana zuwa nan Allah ce ka zo ka shiga wasu eh red line ne wannan ka zo ka taka akwai wasu red line in Allah ya ja in ka taka to anan za a kama da kai yana yin wannan ya shiga hududin Allah matuƙa daga nan Allah ya kama shi a daga nan Allah ya halakar da shi kuma din Allah ya nuna ma mai mulki ka ji tsoron ƙarshe sai Allah ya ce mishi fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya za mu tseratar da kai baishin mun halakar da kai mu mai da kai ka zamo aya kowa na baya ya zo ya rinka ganin ka dan ka san mai mulki ya san bakin mulkin shi da zalunci da danniyan tsanani da wane ne wallahi ba zai kai shi ya zama wanzance ba zai kare kuma mulkin ya kare al'umma kuma su manta da shi sai a mummunan tarihi za su haɗe shi don haka masu mulki su ji tsoron Allah su duba yadda suke gudanar da al'amura tsakaninsu da Allah. Al'umman al'amarin al'umman mu ya yi tsanani, rashin tsaro ya kai inda ya kai, kun yi alkawari, kun rantse da al'ur'ani, kun yi mana magiya, kun yi mana magiya, kun bi mu masallatanmu, kun bi mu gidajenmu, kun bi mu ko'ina akan cewa za ku kare mana dukiyoyi da rayuka. Kun ɗauki al'ur'ani kun kinkima rantsuwa, to wallahi ku sani ƙur'ani ba wasa ba ne. ya gaya mana kissan fir'auna ya gaya mana na namarudu ya gaya mana na al'umma iri da iri iri iri kuma ya gaya mana sun malatus alunna yau idin anin na'i mulki ni'ima ne an muku jiniya mun fito mun hana kan mu bacci an zaɓe ku an muku komi amma waɗannan ababen sun gagara ya wajaba gwamnati ta san yan abin da ya kamata ta ɗauka akan wata nauyin da yake kanta dukiya da rayuwa ya zama na ya fi komi arha a cikin al'umma to ina kasar za ta duka rayuwa da dukiya ya fi komi sauki ya kamata gwamnati kuma ina ya kamata ta doka hakika muna yin du'a'i muna wannan amma mu sani fa in aka yi addu'a yana bukatar mu ga aiki a ƙasa hakika an ce mu yi addu'a muna kan yi kuma wallahi muna muku addu'a wallahi muna kira a yi muku biyayya amma kuma ba za mu ga abin da zai zamo halaka ga al'umma mu yi shiru ba za mu faɗa muku cewa ya kamata a gyara a ji tsoron Allah a duba lamarin tsaro a dawo a gyara an kashe dukiya an kashe kaza an kashe kaza har yanzu kashe kuɗi ake yi amma ina kuɗin yake me aka yi ban yanzu halin yanzu ma ya fi na da baya ga azumi a bakin al'umma ga rashi ga tsanani ga rashin tsaro ga ga asarar rayuka to Allah ka kawo mana iyakan wannan fitina ma muna kira ga gwamnati ya kamata a ɗau mataki akan wannan ba kuma muna kira bane ga bore ga gwamnati a'a mu ma kan mu bi ka'idan mu taya ta da addu'a da komi amma dai ya buƙa yana buƙatar a ɗau mataki na gaggawa saboda al'umma halin da muke ciki yanzu yayi yawa Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ɗauke mana wannan damuwa su kuma waɗannan mutane Allah ka kama na iyakar alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan haka wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin don haka in har kun shiga da ikhlasi wallahi za ku ci nasara su ma haka jami'o'in tsaro da hukuma da gwamnatoci in kuka ɗauki ikhlasi kuka sa Allah kuka duba girman Allah da amanan da yake wuyayinku na al'umman da kuka yi ma alkawari wallahi fa innakum ghalibuna lallai kun ci nasara nasaran Allah zai kasance tare da ku amma in kuna son ku samu wannan to ala Allah fatawakkalu ku ce kun yi tawakkuli da Allah kun ba Allah la haula wala quwwata illa billah domin shine nasara dalilin nasaran cin ya cin yaki kuma ku karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil domin abin da ya ba sahabban annabi Muhammad nasara kenan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasu su' wa tabu ridwanallah da wannan kalmar suka ci nasara idan gwamnati da jami'an tsaro suka dauki wannan wallahi nasr inna nasrullahi qarib nasaran Allah yana kusa da za a ci nasara in Allah ya so ya yarda Allah ya bada ikon haka alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yana gaya mana fatawakkalu wa ma'ala Allah fatawakkalu da Allah kadai ake dogara Allah da yasa aka kaddama limaza qaddima al-jar wal majrur wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin domin a tabbatar mana da cewa tawakkuli ba a yi ga kowa sai ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh duk wanda ya dogara ga Allah shi kadai ya samu yau Allah ya isa masa amma wa man tawakkala ala ghairi llahi zalla wa mala wa khatira zai samu kaskanci ya samu walakanci da tsozarci da kuma rukushi a rayuwarsa wa ala allahi fatawakkalu dan haka ku yi tawakkuli da Allah in kuntum mu'minin in kun zama mu'minai na gaskiya Allah ka sanya mu cikin su قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا حتى يقول قالوا يا موسى لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون wannan magana da suka faɗa shine mafi muni akan abin da suka yi wancan ƴan zuwan da shauransu wannan na wannan dinnan ya fi wancan muni qalu ya musa suna ƙara gaya ma ya musa ka sani fa inna lan nadkhulaha abada inna lan nadkhulaha abadan ba za mu taba shiga wannan birnin ba kaga anan ya zamo tasrihi a can sun yi kinaya akan cewa ba za su shiga ba nan kuma sun sarraha akan cewa su fa ba za su yi wannan abin ba abin da Allah ya umurce ka ko ba za mu yi ba lan nadkhulaha abadan ma damu fiha in dai har mutanen nan waɗannan gama gangima jingima mutanen na shi ba za mu shiga ba kwata-kwata ma damu biya dan haka fa za an wa rabbuka fa fatila ka tafi da kai da ubangijinka wasu malaman tafsirin suka ce a arabu anan sun yi kinaya ne zuwa ga haru amma wannan maganar ba'i saboda abba ƙarshe zai ga zai magana akan haruna din kuma zamirin ba zai dawo ya karfafa wannan ba sai suka ce mishi idhab anta wa rabbuka faqatila ka je ba dai ubangijin ka ne ka ce ya tura ka ba to je ka da kai da ubangijin ku ku yaƙe su kaga izgili da annabin Allah da nassin Allah to wannan abin da suka faɗi ya fi komi muni ba a ma Allah haka sai sa yana daga cikin kokakurai na al'umman mu kaga mutum ya saban Allah ya fito yana fassara yana faɗi shine ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu ummati mu'afa duk al'umma na Allah zai gafarta musu illa mujahidu sai masu yin zunubi su zo su bada labari wanda duk yake zunubi ya zo ya bada labari ya bayyana manzo Allah ce ba shi ba rahmar Allah kaga to mummunan musiba ka gani shi wai sai suka ce miki fadhhab anta wa rabbuka faqatila ka tafi ba da kai da ubangijin naka faqatila ku je ku yaki inna hahuna qa'idun mu muna nan muna zaune a nan ba ba dage ba jirgi to kaga wannan magana da suka gaya ma annabin Allah annabi Musa ya sa annabi Musa cikin haraj cikin damuwa matuƙa al'umman da ya tseratar da su jaket suka suka kukuta daga azaban fir'auna da fitinan fir'auna da waɗannan abubuwan sannan kuma a wayi gari ya samu su ne za su bauta ma Allah amma kuma al'ummar su zo su rinka gaya masa irin wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da ya kira mutane zuwa ga Allah idan suka yi masa wauta suka yi masa shirme annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shiryatar da mutane na ba su gane ni Muhammadu Rasulullahi ba فقد أوذي أخي موسى أكبر من ذلك maza Allah yakan ce an cutar da ɗan uwana annabi Musa fiye da wannan annabi Musa fa ka duba a matakin da ya mutu da waɗannan mutanen da kyat ya zo yana murna za su bauta ma Allah amma kaga yadda ake za mu zo cikin suratu tsaha ma in aka zo a bauta ka san banu Isra'ila masu kunnin kashi Allah bai taɓa mutane irin waɗannan ba duk yadda kake ganin tura wannan ya kalle ka ya ce maka ai ba wani abu Allah ma ba menene na yanzu duk aikin banza ne domin na yanzu abin da suke yi menene shi ai na yanzu gaba ɗaya suna kwafi and paste ne suna ɗaukowa daga wajen mutanen su ne a ba ga nan me suke gaya ma annabin Allah na hutu wa na iya wa ma yuhlikuna illa dahab kafin waɗannan masu binciken sayan na yanzu su zo su faɗi wannan su waɗancan dama sun gaya musu na mutu wa nahya wa ma yuhliku na illa da'a kai mu baka kyale mu da wani maganar akwai Allah mu rayuwar mu da mutuwar mu gaba ɗaya ne shari ne shi ke raya su ne shi ke kashe su to kuma da za a tambaye su waye ne shi kuma ne dai bai isa ya samar da kanshi ko ba haka ba shi ma samar da shi aka yi to don haka za ka koyi ka fahimci kafiya da taurin rai irin na yahudawa a irin wannan kaga ga abin da suke gaya fata hab anta wa rabbuka faqatil wasu mutane daga cikin zamanin annabi muhammad sun taɓa neman su gaya manzo Allah ce kar ku yi sakaci ko faɗi irin abin da banu isra'ila suka faɗi ma annabi musa fa za anta wa rabbuka faqatila yace wallahi in kuka faɗi Allah hushi tushin Allah yanzu nan zai sauka ba za a jinkirta ba to kaga su injilin da suka yi ba dai yaki ne kace za ku iya ba na waɗannan mutanen da kai da ubangijin ku je ku yake su mu in mu muna nan mun zaman dirshan inna hauna qa'idun mu muna nan mun zauna a je a yi mu gani kaga irin fata annufi da banu isra'il kaga ta annufi shi za wani lokaci alga mala girma da girma idan mutum ya taso yana ganin shi dan girma ne ko gidansu ne babban gida gidansu ne babban zaure shi dan gidan Alhaji wane ne dan gidan wane ne ko kuma a'a in jagororin addini ne shi fa dan gidan wane ne baban shi ne malam wane ko kakan shi ne malam wane to gaba ɗaya sai ka rinka ganin wani wauta da zaka ga yana yi na taba'a lamarin addini da shauransu wanda za ka ga ɗan gidan malamin da bai ɗan gidan mutumin da bai san bihin ba ba zai iya yi ba shi yasa ganin girman gida da dangane ba shi ke sa mutum ya samu yardan Allah girman dangane da komi ba shi ke sa mutum ya abu biyu ke sa mutum ya samu yardan Allah tsoron Allah da aiki dan neman yardan Allah da dangane na da tasiri to da Allah ya gabatar da sharuta akan ilimi da Allah ya gabatar da eh sharubta akan ilimi domin sharubta jini ne na annabi Muhammad kuma kai ka san Allah bai taba halittar jini mai kwaliti da kyau irin shi ba amma da Allah ya zo ya ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul mene ya ce wa ulul sharaf ko wa ulul nasab Allah bai faɗe shi ba wa ulul ilmi dan haka ko shege ne aka tsince shi a hanya in yi ilimi ya zama mutumin kirki ya zama nagari ya zama mutumin kirki haka nan komin dangantaka in ba ilimi ba tsoron Allah bayi da amfani dan haka in har dangantakan ya haɗu da ilimi na tsoron Allah to ya zauna a gidan shi dama haka ake zato haka ya kamata haka nan inda manzo Allah ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana annabawa al-ulama warasatul anbiya malamai su ne ke gadon annabawa ba 'ya'yan annabawa aka ce suke gadon su ba malamai kenan almajiran da suka ilimi suka bi annabawa da ikhlasi da aiki su suke gadon su ba 'ya'yan su ba anan bai a ce 'ya'yan su ba fa innal anbiya fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman domin ba su gadar da eh dukiya ba wa inna ma warwatu eh al-ilma abinda suka bari ilimi فمن أخذه أخذ بحظ وافر وتدي يرقو da shi yayi ruko da abu ne girma dan haka ba girma da ganin cewa kai dan gidan shehidai ko dan gidan malamai ko dan gidan sharifai a'a kai ilimin ka ji tsoron Allah kai aiki da shi in kai ko kai dan gidan wanda ba kowa bane wallahi sai Allah mai da kai kowa kowa sai ya neme ka to abin da yafi kamata ke amma ba da dangantaka ne da kusanci ake zamowa an samu yardan Allah la yardan Allah da ikhlasi da aiki ake samu ai ilimi ai ikhlasi ai aiki Allah ka bamu alfarman annabi Muhammad ka ji abin da suke gaya ma annabin Allah ba za ba anta wa rabbuka fa qatila inna ha huna qa'idu mu muna nan muna zaune don haka ba za mu ji abin da kace ba wa iyyazu billah qala فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين النبي الله النبي موسى يشي قال ربي يا أبنجي كافيني سني كافيني جن حال يندنك سكي cikin damuwa ta hassun wal hudus yana cikin damuwa matuƙa yake faɗi ala rabbi la in la amliku illa nafsi wa ahli Allah ka sani daga ni sai dan uwana ka ga maganan cewa inda suka ce fazhab anta wa rabbuka ashe ba rabbu din nan ba suna nufin Haruna bane kamar wanda wasu daga cikin mufassirun suka fassara da shi domin annan gashi na cewa la amliku illa nafsi wa ahli daga ni sai dan uwana dan haka la qala rabbi inna la amliku illa nafsi wa ahli ba na mallakan kowa daga ni sai dan uwana fafruk bainana wa bainal qawmil fasiqin don haka Allah ka bambanta kada zunuba azaban nan naka da zaka kwararo ta kar ka kwararo ta ta zamo ta game kowa da komi daman alqur'ani yana gaya mana wala wala tahsabanna alladhina kutiba alqur'ani yana gaya mana akan cewa wata fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina da wanda in ta zo ba za ta kyale wanda yake ba ruwan shi ba to shine nan annabi Musa yake nuna damuwan shi da tahassur matuƙa akan cewa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi Allah ban mallakin daga ni sai Haruna mu kenan mu kadai kuma Haruna shi ke gaba da shi dan annabi Musa yana matsayin kani ne nashi fafuruka bainana wa bainal qaumil fasiqin Allah ka bambance tsakaninmu da mutanen banza wanda suka faɗi maka wannan magana kenan in azaban ta zo Allah ka keɓance mummunai ka azabtar da wanda za ka azabtar amma mu ka ka saka mu cikin su domin me annabin Allah annabi Musa yana kwaɗayin isar da aikin Allah idan fitina ta zo ta haɗa da wanda ba shi bai ji ba bai gani ba kenan kaga manufan da ake kwaɗayin a isar da aikon Allah ga ƙasar Filistin ba zai yiwu ba a wannan lokacin ba kuma za ka gane kiman annabin Allah da da'awa da kokari da ikhlasi da yayi wajen bautan Allah ba sai Allah ya kai ka kasar Misra ka je ka ga inda Annabi Musa ya ta kaiwa da dawo kaga daga inda aka koro shi can daga yankin Oswan wanda tsakanin kilomita zuwa alƙahira ya fi ƙarfin kilomita dubu sannan daga alƙahira ka sai kana neman turi sina shi ma irin wannan kilomita sun ne sannan in ka je sina din kaga lokacin da Allah ya mamuka ta jalli kusan sattin gaba ɗaya sai da ya zama dutse dutse ne za ka ga kana taka shi kana hawa tun tsakan dare muke hawa ba mu kai ƙarshen shi ba sai lokacin da rana ta kullo sannan muka kai ƙarshen shi ba ka ganin gabas ba ka ganin yamma kana ganin kamar sama da ƙasa ta haɗe a idan ka za ka ga kamar ka miƙa hannu ka taɓa rana saboda nisa haka suka kori annabi musa da ƙafa ba ko ba haka ake bin shi za a kashe haka ya ɗiba mutanen ya faɗi nan ya tashi nan ga shi ga arziki inda aka yi wannan kissa gaba ɗaya ga shi a wajen ga arzin da an ga filin da ake ce mishi ya tibu na fil arz da inda aka yi bautar ɗan maraƙi duka yana wajen inda wanda inda suka bauta mai izini musa sami duk irin waɗannan amma kaga ga inda suke faɗa mishi a wannan filin da suke ba za ba an ta rabbu ka faqatila inna ha huna qa'idun qala la inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmi fasiqin dan haka Allah ka raba muka in ka koro azabanka ka tsayar da nagari ka babka ka halakar da wanda zaka halakar amma ka bar mana mutane na kwarai أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تهت على القوم الفاسقين قال النبي الله النبي موسى الله سبحانه وتعالى يكي يا مصر يتيه فإنها محرمة عليهم أربعين سنة وأنهم أسن فلسطين لتفعلك أكنشي to an haramta musu gwargwadon shekara arba'in in za su shekara arba'in a nan Allah ba ma zai ba su ikon shiga ba tunda suka yi ma Allah izini suka faɗi baƙaƙen maganganun irin nan ya tihu na fil'ar za su yi ta tihu ne tihu shine mutum hankalin shi ya zauce inda sai ta tafiya sai ta tafiya tun safe zuwa yamma inda suka je sai su farka su ga nan ne farkon inda za su tafiya in suka kare tafiyan daga safe zuwa yamma sai su ga nan ne farko haka za su dinga yi tsawon shekara arba'in azaban da Allah zai musu su mutu a haka wasu su ci gaba wasu su yi wannan fala ta asa alil fasiqi kada ka ji komi abin da zai samu mutane fasikai ba komi bane Allah zai iya yi musu abin da ya wuce haka nan akwai abin dubawa Allah yana gaya mana fa innaha muharramatun alaihim 40 sana da can baya Allah ya ce udkhulul ardh allati kataba Allah lakum a can Allah ya ce kasan da Allah ya rubuta cewa za ku shiga azan kuma an ce muharramatun alaihim arba'ina sana an haramta musu shekara arba'in to can an ce a shiga nan kuma an ce an haramta ya kenan abinda ake nufi watan waɗanda suka zama suka bijire din nan to su ne muharramatun alaihim arba'ina sana wancan kuma kataba Allah lakum wanda Allah ya rubuta musu a can su ne wanda suka yarda da abin da Musa ya faɗa su ne za su tsallaka za su shiga ƙasar Ardu Filistin sannan kalmatu ti ta hayati mutai han ko tu han shine mai atahayyu wato mutum ya shiga bai san abin da yake faɗi ba ya shiga wani hali ya zama da ya ta kaiwa da dawowa ya ta dawaran dawaran a waje guda in ya kai nan farko ya zama ya zama ƙarshe ƙarshe ya zama farko ya zance haka suka dunga yi suna mutuwa kuma abin ban mamaki idan ka je ƙasar misira a jikin turusi na filin yake ga dutsen da aka gana da annabi musa wanda allah ya yi tajalli a kan shi ga arzu fihi wanda in ka ɗauka daga nan ka miƙe shine zai tsallaka da kai hudud iyaka tsakanin ƙasar isra'ila da filistin ta inda za ka shiga ta nan ne za ka bi har ya zuwa rafa rafa wani wace ne mashiga ne tsakanin gazza cikin filistin da da da misra gaba ɗaya wannan fili ne za ka gan shi gayi nan shi ba ba ƙura ne cikin shi gayi nan sahara ne shi ba faɗa ba ba komi ba amma ga nan ba yi da iyaka a wannan ƙasar ne Allah ya halakar da waɗannan mutanen ya tihuna fil ard me ya kawo musu aka musu wannan jarabawan saboda kasancewansu sun yi girman kai sun gaya ma Allah wani mummunan abu lura da cewa su suna ganin jikokin annabawa ne iyayensu annabawa ne su ƴan manyan gida ne su ƴan manyan mutane ne amma Allah ya ce ya tihuna fil ard za su ta kaiwa da dawowa فلا تأس على القوم الفاسقين دون هكا كم ما تأمي وني يسو تكلم قومي جمتاني